الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين يقول المصنف رحمه الله الثامن أن المأمور محبوب للرب تعالى والمنهي مكروه له وهو سبحانه إنما قدره وقضاه لأنه ذريعة إلى أصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى أما من عبده فبالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك وأما من نفسه فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والسفه والحلم والتجاوز عن حقه وغير ذلك مما هو أحب إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكره وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه علم أن محبوبه هو الغاية ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوبه بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان المبغوض مرادا له إرادة الوسائل كما كان النهي عنه وكراهته لذلك وأما المحبوب فمراد إرادة المقاصد كما تقدم وهو سبحانه إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره وهو عبادته وحده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقدر مكروهه ومرفوضه تكميلا لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلها فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره كالجهاد الذي هو أحب العمل إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببا لوصولها التاسع أن ترك المحبوب لا يكون قربة ما لم يقارن به المحبوب فلو ترك العبد كل محذور لم يثبه الله عليه حتى يقارنه معمور الإيمان وكذلك المؤمن لا يكون تركه للمهذور قربة حتى يكارنه معمول النية بحيث يكون تركه لله فافتكر ترك المنهيات في كونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور ولا يفتكر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المهذور ولو ابتكر إليه لم يقبل الله طاعة من أساه أبدا وهذا من أفضل الباطل العاشر أن المنهي مطلوب إقدامه والمأمور مطلوب إيجاده والمراد إيجاد هذا وإقدام هذا فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خيرا من عدمهما فإنه إذا علم المأمور لم ينفع عدم المحظور وإذا وجد المأمور فكاد يستعان به على دفع المحظور أو على دفع أثره فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض الهادي عشر أن باب المأمور الحسنة فيه بأشر أمثالها إلى سبع إلى سبعمائة ضيف إلى أضعاف كثيرة وباب المحذور السيئة فيه بمثلها وهي بسدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماهية والمصيبة المكبرة واستغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم المنهي الثاني عشر أن باب المنهيات يمحو الله سبحانه يمحو يمحو يمحو الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل العبد وغيره فإنه يبطله بالتوبة النصوح وبالاستغفار وبالحسنات الماحية وبالمسائب المكفرة وباستغفار الملائكة وبدعاء المؤمنين فهذه ستة في حال حياتي وبتشديد الموت وكربه وسياقه عليه فهذا عند مفارقته الدنيا وبهول المطلع وروءة الملكين في الكف ودقته وأسرته وبشدة الموقف وعنائه وصعوبته وبشفاعة الشافعين فيه وبرحمة أرحم الراحمين له فإن عجزت عنه هذه الأمور فلا بد له من دخول النار ويكون لطفه فيها على قدر بكاء خبثه ودرنه فإن الله حرم الجنة إلا على على طيب فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث
وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك نعم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a jihar katsina a wannan yammaci na talata yau muna sha biyar ga watan zulka'ida hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da sha uku ga watan biyar shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين واللفر الإمام العلامة أبو عبد الله شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasinmu na sha bakwai a wannan littafi a jerin darussanmu wannan shine na ɗari uku da arba'in da bakwai muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya kaddara sake saduwar mu a wannan masallaci domin ci gaba da karatun wannan littafi muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa a cikin abin da zamu faɗa abin da zamu fassara Allah kuma ya bamu ikon aiki da abin da muke karantawa gabanin mu shiga karatu a muna ta yan uwa musulmi na ko ina musamman masu magana da harshen Hausa muna taya su murnar wato samuwar wannan sabuwar tasha ta ta'awun tv wadda take a nan cikin garin katsina wadda take karkashin jagorancin dan uwa a sheikh dr ahmad musa filin samji muna addu'ar wannan tasha ta zama ɗaya daga cikin fitilu masu haskaka al'umma masu haskaka zukatan al'umma muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa jagororinta nasara cikin jagorancin wannan aiki mai matukar amfani kamar yadda muka sani babu wani abu yanzu da ya kai amfanin kafofin yada labarai wajen yada addinin musulunci kamar yadda kafofin nan suke hanya ce ta yada barna da lalacewar tarbiya da lalacewar ɗabi'u wanda kullum kuma abubuwa suna ta ƙara ƙaruwa to akwai buƙatar mutanen kirki su shiga cikin harkar yada abin da ya shafi haske na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta waɗannan kafofi mun san yadda za mu yi ba za mu iya kamo mabarnatan ba a yadda suke da yawa da abinda suke da shi na technology da sauransu saboda su suke da daurin gindin shedan suke da daurin gindin shedanin mutane da aljanu to amma abinda muka yi imani da shi shine fadar Allah subhanahu wataala fa amma zabadu fa yadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard saboda haka duk yadda suka kai wajen fito da hanyoyi daban-daban na yadda za su bata wa mutane addininsu da tarbiyyarsu da zamantakewarsu su lalata wa samari tarbiyya da 'yan mata da waɗanda za su rika amfani da waɗannan kafofi wajen yaɗa ƙarya da ɓarna da miyagun aƙidu da yaƙi da Allah da manzansa mun san cewa duk irin yadda za su kashe kuɗi ba za su yi nasara ba abinda za su zo da shi ba zai je ko ina ba Allah subhanahu wata'ala zai rushe cikin dan kankanin lokaci ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabun haka Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin cewa kafirai za su yi ta kashe kudi ma dudu za su kashe dukiya mai yawan gaske dan su ga sun toshe hanyar Allah Allah ce to za su kashe din fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasara sannan abinda suka kashe din ya zama musu nadama su dawo suna da damar irin dukiyar da suke ta kashewa amma hakan su baya cimma ruwa sannan da ƙarshe Allah subhanahu wataala ya jefa gaskiya akan ƙarya ya rugurgu da ita muna fatan wannan tasha Allah subhanahu wataala zai ba ta ɗorewa kuma Allah ya ba ta faɗaɗa muna kuma kira ga dukkan waɗanda Allah ya hore musu da su shiga cikin irin waɗannan ayyuka su taimaka wa waɗannan tashoshi namu domin su samu ci gaba wajen yaɗa wa mutane addinin musulunci ingantacce da kuma shigar da tarbiyya cikin zukata. idan ba manta ba ibn al-qayyim ya dauko mana karatu akan wata matashiya ta batun aikata kyawawan ayyuka da kuma barin munanan ayyuka tun yana magana akan haƙuri idan ba a manta ba haƙuri kamar yadda ya ta bayani a baya ya kasu gida uku akwai haƙuri akan aikata kyawawan ayyuka aikata wajibi da mustahabbi abinda Allah yake so da manzansa mutum ya yi haƙuri wajen ya ga ya aikata akwai haƙuri wajen barin abinda Allah ya hana gujewa abubuwan da Allah ya haramta da kauce musu mutum ya haƙurƙurtar da zuciyarsa akan wannan sannan akwai haƙuri akan abubuwan da Allah ya ƙaddara marasa daɗi mutum ya yi haƙuri ya yarda da hukuncin Allah subhanahu wata'ala ya bayar masa da al'amarinsa waɗannan su ne kashe-kashen haƙuri guda uku sabru ala ta'at sabru anil anil anil muharramat sannan kuma sabru ala al-maqdur to sai bayani yayi bayani sai yake cewa malamai sun yi sabani cikin waɗannan haƙuran guda biyu wanne ne yafi wani sai ya haƙuri wajen aikata kyakkyawan aiki ko kuma haƙuri wajen barin haram wato a dunkule wanne ne ya fi falala aikata kyakkyawan abu ko barin haramun kowannensu Allah yana son shi Allah subhanahu wata'ala ya gina tsarin rayuwar ɗan adam ne akan yi kaza bar kaza waɗannan abubuwa guda biyu akan su ya gina wa ɗan adam tsarin rayuwarsa yi kaza bar kaza to idan ana so a ce wanne ne a cikinsu ya fi yi kaza shi yafi falala ko bar kaza shi yafi falala to shine yake kawo hujjoji na malamai wasu goyi bayan cewa aikata umarni abin nan barin haramun shi yafi barin abin da Allah ya haramta shi yafi falala wasu kuma suka ce aikata umarninsa shi yafi to cikin bayanai da yake kawowa da hujjoji ya kawo bangaren farko to bangare na biyu yanzu muke ciki waɗanda suka ce aikata abinda Allah ya umarni da shi ya fi falala akan barin abinda Allah subhanahu wataala ya yi hani game da shi amma kada mu manta lokacin da muke sauraron irin wannan karatu mu fahimci cewa abubuwan duka a tare suke kai abinda aka ce ka bar abinda aka hana ka waɗannan abubuwa a tare suke sai dai wani lokaci in karatu yayi karatu malamai sukan su kwana su shiga wasu abubuwa dan dai a ƙara fito kuma da wasu ma'anoni wanda watakila a cikin wannan tattaunawa za ka ƙara fahimtar wasu wasu abubuwa daban amma dai duka waɗannan abubuwa abubuwa ne da Allah subhanahu wataala ya gina shari'arsa a kai ya gina shari'arsa a kan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna ka yi abu mai kyau kuma ka kaucewa abin da ba shi da kyau sannan kuma a shari'a kada ka rena aikin alheri ko mun kankanta sa a yadda kake zato haka nan kada ka rena saban Allah ko mun kankanta sa a yadda kake zato annabi yana cewa wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kada ka kuskura ka rena wani abu na alheri wani abu mai kyau ko ya yake shay'an ko ya yake nabi yayi misali yace walau an talqa akhaka bi wajhin talq ko da ka haɗu dan uwanka ka sakan masa fuska kaga dai ba wani abu zai rige ka da shi ba amma wannan sakin fuskar da kai masa aikin alheri ne to kakkare na koda wannan ne to kaga ashe cikin aikin alheri ba wanda ake renawa wanda ita ce tarbiyyar da musulunci ya ba wa ƴaƴansa sannan kada ka rena ayyuka marasa kyau ko mun kankanta su annabi yana cewa iyyakum muhaqqaratil a'mal ko muhaqqaratiz dhunub ina gargadinku da zunubin da ake renawa akwai wani lokaci zaka ga cewa mutum ya aikata laifi amma sai rika ganin karami ne da ya ce astaghfirullah shikenan ya wanke laifinsa haka sai yayi tai annabi yace to kakkure da irin waɗannan ƙanana ƙananan zunuban sai misali yace kamar mutane ne suka yi tafiya suka zo za su dafa abinci babu wutar dafa abinci sai wannan ya tafi ya samo dan kire wannan ba ya samo kire wannan ya samo kire suka hada kirare waɗannan kiraren idan suka hadu to su za su dafa wannan abincin komai yawan sa ce to haka kananan zinubai in suna ta taruwa suna ta taruwa haka za su halaka mutum to saboda haka wannan ita ce tarbiyyar da aka yi sannan kuma daga cikin tarbiyyar da musulunci yayi wato babu shakka aikata aiki mai kyau babba babba daga cikin manya-manyan ayyuka masu kyau kamar irin su tauhidi abinda ya shafi tauhidi da amalul qulub yafi barin wata sagira kankanwa yafi barin sagira wani zanubi kankani babban aiki yafi karamin zanubi barin karamin zanubi wato inda za a ba mutum zabi ga wani aiki babba ko ka yi shi ko kuma ga wani zunubi karami ka kauce masa to gara ka zaɓi babban aikin akan kaucewa karamin zunubi kamar yadda babban zunubi barinsa ya fi akan aikata wani karamar da'a da'a da take yin kankanwa da za a baka zaɓi a ce ga wata da'a nan babba ga kuma wani zunubi nan karami wanne ne za ka zaɓa to ka kauce wato zunubi ƙarami haka na inda za a ce ga wani zunubi babba ka kauce masa ko ka aikata wata ɗa'a ƙarama to gara ka kauce wa babban zunubi to waɗannan abubuwa ya kamata ko da yaushe su zama suna tunaninmu suna ƙwaƙwalwarmu tarihin halittar annabi tarihin halittar ɗan adam ya nuna mana haka iblis me ya halaka iblis ya fada la'antar Allah sabawa wani umarni guda ɗaya da Allah ya ce wani umarni kwaya ɗaya usjudu li adam wannan umarnin da ya kibi shi ya halaka shi har gobe kiyama yana cikin tsinuwar Allah kaga kakka ai kakkare na aikata da'ar ubangiji haka nan me ya fito da babanmu Adamu daga aljanna shine aikata wani abu da aka hana shi kada ya ci bishiya kada ya ci bishiya ya ci duka bishiyoyin aljanna amma wata bishiya guda ɗaya kai ya ci wannan saban da yayi ya ci wannan itaciya shi ya sauko da mu duniya duk gaba ɗaya shi kaga idan aka ce ga umarni ko ya yake kakkare na shi ka tuna iblis da makomarsa idan aka ce ga hani kakkare na shi ka tuna annabi adam alaihi salam da yadda ya fito daga aljanna a dalilin masiya guda ɗaya to waɗannan abubuwa ya kamata koyaushe suna tunaninmu kada su fita daga cikin tunaninmu to mala ya ce a cikin dalilai waɗanda suke nuna cewa aikata umarni ya fi falala akan barin hani ya kawo dalilai a baya guda bakwai to shine yace as-saminu na takwas anna al-ma'mura mahbubun lirabbi ta'ala wal manhiya makruhun lahu wa huwa subhanahu inma qaddarahu wa qadahu li'annahu dhari'atun ila husuli mahbubihi min 'abdihi wa min nafsihi ta'ala mala yace anna al-ma'mura abinda Allah ya umarni da shi mahbubun lirabbi ta'ala abin ne da Allah yake so da abin da Allah ya ce ka yi to yana son abin duk wani abu da Allah ya ce ka yi to yana son abin wannahya makruhun lahu duk wani abu kuma da Allah ya ce ka bari to baya son abin abin da Allah ya ce ka yi yana son sani abin da ya ce bari baya son sani wa huwa subhanahu shi ubangiji inna ma qaddarahu wa qadahu ya qaddara ya hukunta samuwar abinda baya so li'annahu zari'atun ila husuli mahbubihi min 'abdihi domin abin nan da baya so Allah ya samar da shi ne domin zai iya zama wata hanya ce da za ta kai bawa ya samu ya kai ga abinda Allah yake so wa min nafsihi ta'ala abinda shi bawan yake so da kuma abinda shi kansa Allah yake so أما من عبده فبالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك أما تإند باوا زي سامو أبند يكيسو تهنير أبند ألا باياسو شيني تهنير توبة لاستغفاري da kankantar da kai da kaskantar da kai da nuna karaya gaban Allah subhanahu wataala da sauran sifofi irin waɗannan wa amma min nafsihi ta'ala amma inda Allah kuma zai kai ga samun abin da yake so ta hanyar abin da ya hana fa bil magfirati ta hanyar yawa bawansa gafara wa taubati ala al abdi ya tuba ya karbi tuban bawansa wal afu ya anhum ya masa afwa was safi ya fi masa wal hilmi ya hakuri da shi wa tajawuzi an haqqihi ya kura da wato ya fi masa haƙƙinsa sa wa gairi dalika da sauran abubuwa irin wannan mimma huwa ahabbu ilaihi ta'ala wanda Allah ya fi so min fawati min fawatihi wan bi adami taqdiri ma yakrahuhu wato abinda Allah ya fi so sama da ya rasa sama da ya rasa wannan abin ta hanyar kaddara abinda baya so abinda malam yake cewa anan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da abubuwan da yake so, sannan kuma ya hana abubuwan da baya so. Kwai abin da yake so ya yi umarni da shi, abin da baya so kuma ya hana. To, abubuwan da baya so da ya hana me yasa ya samar da su, me yasa ya samar da abubuwan da baya so, tunda shi ne Allah, to, da sai ya batar da duk abubuwan da baya so, ya bar abubuwan da kawai da yake so, shi ne bayi za su yi. Ba duk wani abu na sabo, sai ubangiji subhanahu wataala ya batar da shi to sai malai yake ce maka abinda yasa Allah subhanahu wataala ya bar wasu abubuwan da baya su suke kuma zama hukunci na kaddara akan wasu bayansa saboda ta hanyar yin aikata wani abin da Allah ya baya so bawa kuma zai iya kaiwa ga samun abin da Allah yake so za su iya zama wasila ne hanya ce da za ta kai ga bawa ga abin da Allah yake so misali Allah ya kaddara wa bawa saba saba masa yayi abin da ya saba masa wannan saban da yawa Allah zai sa shi ya koma ga Allah da tuba zai sa shi yawan istighfari da neman gafarar ubangiji zai sa shi ya kare gaban ubangiji ya kaskantar da kansa gaban Allah subhanahu wataala waɗannan duka abubuwa ne da Allah ke so wataƙila da a ce bai yi saban ba waɗannan abubuwan ba lalle su samu tare da shi ba ba zai ji larurar ya tuba ba ballantana ya yawaita istighfari ballantana ya ji zuciyarsa tana karaya gaban ubangiji ballantana ya ji tsaskantar da kai gaban Allah subhanahu wataala shi yasa malamai suke cewa saban Allah da zai haifarwa da bawa kaskantar da kai gaban Allah da komawa zuwa ga Allah da jin shi ba kowa bane a gaban Allah ya fi da'ar da za ta sa wa bawa jiji da kai ya fi da'ar da za ta sa wa bawa jiji da kai domin da zarar bawa ya yi da'a kuma ya rika jiji da kai ya rika jin cewa ya yi wa Allah wani abu shi yanzu ya kai wani mataki a gurin Allah to sai Allah ya rusa aikin nasa amma idan ya saba wa Allah subhanahu wata'ala sai zuciyarsa ta farfado ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana kuka yana tuba to sai ya samu kuma wata daukaka a gurin Allah da da bai same ta ba to kaga ashe wannan saban yafi masa alheri akan wancan da'a da wancan yayi ta sa masa girman kai da jiji da kai to saboda haka wani abin da Allah ya hanawa yana zama wa wasu bayansa alkhairi yayin da za su aikata wannan abin da Allah ya hana sai kuma zuciyarsu ta farfado hankalinsu ya dawo jikinsu sai su tuba zuwa ga Allah kamar yadda annabi Adam alaihi salam lokacin da ya ci itaciya ubangiji subhanahu wataala ya zarge shi akan wannan aiki amma daga baya sai ya koma ya tuba ya nemi Allah ya gafarta masa yace in bai masa gafara ba ma zai kasance cikin azzalibai hasararru sai ubangiji ya zabe shi fajtabahu rabbuhu thumma tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada sai ubangiji ya zabe shi ya karbi tubansa kuma ya shiryar da shi saboda haka waccan ma'asiya sai ta zama dalili na samun zaɓin Allah subhanahu wata'ala to shine anan malam yake cewa shi al-ma'mur abin da Allah yake so shi al-manhiyu abin da Allah baya so abin da duk aka hana Allah baya son shi amma ubangiji yakan kaddara samuwarsa yakan kaddara faruwarsa dan ya zama wata hanya ce wata hanya ce da za ta ka akai ga samun abin da Allah yake so abinda bawa shi kansa yake so abinda bawa yake so ya ga ya samu shine wannan sifofin na tuba zuwa ga Allah da istighfari da kaskantar da kai da nuna shi ba kowa bane a gaban Allah wannan shine abinda bawa yake so kuma ya same shi ta hanyar fadawa cikin wani abu na laifi abinda kuma Allah yake so shine ya tuba ga ya karbi tuban bawa ya yafe masa ya yi masa afuwa ya yafe masa kurakuransa wannan abu ne da Allah subhanahu wataala yake so to kaga shi ma ta hanyar aikata laifi an kai ga cimma wani abu da Allah subhanahu wataala yake so wannan abin da Allah yake so yafi wato da ya rasa shi gwara a ce ba a fasa halittar abin da baya so din ba da a ce ya rasa wancan gara a samar da wannan abin da Allah baya so shine wa ghairi zalika mimma huwa ahabbu ilayhi ta'ala min fawatihi bi adami taqdiri ma yakrahu wa inna wa idha kana inna ma qaddara qaddara ma yakrahuhu li'annahu yakunu wasilatan ila ma yuhibbu wa idha kana inna ma qaddara ma yakrahuhu idan ya zanto Allah ya kaddara abin da baya so لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه domin zai zama wata hanya ce zuwa ga abin da Allah yake so ulima anna mahbubahu huwa al-ghaya to anan za mu fahimci cewa shi abin da Allah yake so din shine gaya shine dai karshe shine matuka saboda haka samar da manhi wani abubuwa da Allah ya hana dan su zama aikata su ga wasu bayi sababi ne da zai kai su zuwa ga wani matsayi babba muna tarihin da yawa wasu daga cikin bayan Allah waɗanda da sun kasance 'yan sharholiya ne 'yan shiririta 'yan wasu ma in ta'adda irin su al-fudail ibn iyad tarihin sa dan ta'adda ne amma da ya ji wata ana karanta alqur'ani wani lokaci kawai tsoron Allah ya kama shi ya kasance dan ta'adda ne mai fashi da makami kuma ma waɗanda yake wa fashin su ne mahajjata yayin da suka zo za su tafi aikin hajji da shi da 'yan ƙungiyarsa 'yan dabarsa za su tara hanya su kwace wa alhazai guzurinsu sauraka wanda ita ce sana'arsa wata rana wasu sun taho za su tafi aikin hajji sai ya je ya saɗaɗa shi da yaransa za su shiga sata sai ya ji wani yana karanta alam ya'an lillazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq ashe lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su kaskanta da ambatan Allah su raurawa da ambatan Allah da abinda aka saukar na gaskiya sai ya rika cewa anal awan anal awan lokaci yayi lokaci yayi lokaci yayi lokaci yayi shine karshe daga lokacin ya tuba ya koma garin makka kusa da ɗakin ka'aba ya tare a nan gaba ɗaya ana ya gama rayuwarsa a kusa da ɗakin ka'aba yana mujawara sauraka daga saban Allah ya koma bishir ibn al-hafi bishir ibn al-harith al-hafi wanda aka san shi da yawan maganganu na tsoron Allah ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin az-zuhad al-ubbad ce da mutum ne wanda yake dan dan dan sharholiya sai ya tara makaɗa da mawaka a gidansa a kwana ana kaɗe-kaɗe ana waka wata rana wani ya zo ƙwanƙwasa gida ya leƙo ya yi masa wa'azi ya ce yanzu kai lokaci bai yi bawa ne da za ka daina wannan abu shi kuma ya fusata ya banka ƙofarsa yana gaggaya masa bangano ya za ka zo ka shiga hurufinmu ina ruwanka mutumin nan ya tafi sai bayan ya koma sai kuma zuciya shi ta bashi cewa bai san mutumin nan ba waye shi daga ina yake waye turo shi kawai sai ya bi shi a baya ko takalmi babu a kafarsa ya bi shi ya tare shi yake tambayarsa ya ce masa shi ya zo wucewa ne ya ji ana abin da bai dace bai tsaya ya nasiha ce to ya kara masa wata da ya zauna ya ta masa nasiha tun daga lokacin sai ya koma ya sallami kowa duk wasu bayi da da yake suwa irin ɗan matan bayin nan masu wanda suke zabiyoyi masu waka duk ya ce a yan tasfi sabilin daga lokacin ma da sa takalmi wai don ya tabbatar da tubansa saboda ya bi mutumin nan ba takalmi sai ya zama duk inda ma zai tafi saboda ya nuna kaskantar da kansa gaban Allah sai ya zama ba sa ba takalmi shine yake ce masa alhafi alhafi shine wanda baya sa takalmi to za ga cewa farkonsa ya taso cikin saban Allah al-mahdi al-muntazar da zai zo ƙarshen duniya yana daga cikin hadisan da suka inganta game da al-mahdi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuslihu Allah fi laila a dare ɗaya Allah zai jefa masa nagarta wato zai taso ba wani mai damuwa da addini ba cikin wata irin rayuwa amma a doka a dare daya kamar yadda ba haushe ke ta dare daya Allah kan yi bature to dare daya Allah zai mahadi saboda kai waye gari zuciyarsa fes ya koma ga Allah saboda haka wani lokaci daga saban Allah sai ka ga mutum kuma ya cilla yayi wani nisa da watakila wani ya dade cikin da'ar bai yi ta ba saboda haka kakkare da mutum dan kaga yana saban Allah ka rika ganin cewa shi gaba daya dan wuta ne baka san da mai Allah zai cika masa ba saboda haka ka roki Allah shiriya ka roƙan masa shiriya kai masa nasiha kai masa wa'azi to shine anan yake cewa kaga daga nan zamu san cewa mahbubullahi al-ma'mur huwa al-ghaya abinda Allah yake umarni da shi na ayi kaza ayi kaza ayi kaza shine gaya shine karshe abubuwan da ya hana wannan wasila ce wani lokaci da za ta kai ka zuwa ga abin da Allah yake so din shine istighfari da tuba da komawa ga Allah bal idza tarattaba ala husuli mabghudhihi ma yuhibbuhu min wajhin akhar kana al-mabghudhu muradan lahu iradat al-wasa'il kama kana an-nahyu anhu kama kana an-nahyu anhu wa karahatu lidhalika bal yace bal ba ma wannan ba idan ya zanto ta hanyar abin da Allah baya so ne ta wata fuskar za a samu abin da Allah yake so sai ya zama abin nan da Allah baya so muradin ubangiji ne amma irada ta wasa'il wasa'il shine hanya abin da zai zama wasila hanya ce ba shine gaya ba kamar yadda hana hana wannan abin ko karhanta wannan abin zai zama an karhanta shi ne saboda ya zama ga wasu hanya ce da za su samu abinda Allah yake so ta hanyar tuba ta hanyar istighfari ta hanyar komawa ga Allah wa amma al-mahbub amma shi abinda Allah yake so fa muradun iradatu al-maqasid kama taqaddam su wadana abu ubangiji yana son su ne a karan kansu Allah yana son sallah yana son azumi yana son zakka yana son gaskiya yana son kaza yana son kaza duk abubuwan da yake so yana son su ne a karan kansu fa huwa subhanahu inna ma khalaqa al-khalqa li ajli mahbubihi wa ma'murihi wa huwa ibadatuhu wahdahu Allah ya halicci halitta duka mutum da aljan saboda abinda Allah yake so yayi umarni da shi shine bautar Allah shi kadai Allah ya halicce mu lil ma'mur abinda Allah yayi umarni da shi mu bautawa Allah shi kadai kamar yadda cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mu saboda ka wannan shi ne abin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam ya halicci mutum da aljan saboda shi shi ne bautar Allah bautar Allah abin da ya umarni ne ba abin da ya hana ba wa qaddara makruhahu wa maghbudahu takmilan li hadhihi al-ghaya allati khalaqa khalqahu li ajliha sai kuma Allah ya kaddara abubuwan da baya so abubuwan da yake ki baya son su don zanto samuwarsu wata hanya ce da za a kammala shi wannan tauhidin samuwar wasu abubuwa da Allah baya so hanya ce da za ta kammala wa mutu bawa tauhidinsa kamar samuwar shirka samuwar bid'a samuwar saban Allah duk waɗannan abubuwa za su iya kammala wa bawa tauhidinsa da kusancinsa zuwa ga Allah subhanahu wataala فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره domin waɗannan abubuwa da Allah ya hana a dalilinsu kuma wasu abubuwan da inda babu waɗannan abubuwan da Allah ya hana su kuma waɗancan ba su samu ba kuma gashi Allah yana son su shi da ya mana misali ce kal jihad allazi huwa ahabbu al'amali ilai kamar jihadi wanda Allah ya fi so النبي صلى الله عليه وسلم يأتي والجهاد ذروة سنامه سنام الإسلام جهادي شيني قولوا لور واتو توزا مسلنج saboda shi ne yake ba wa musulunci kariya yake ba wa 'ya'yan shi kariya yake ba wa musulmi kariya da shi ne ake kare abinda Allah subhanahu wataala ya halicci sammai da ƙasa saboda shi shine tauhidi ta yaya aka yi kishiyar tauhidi ya zama dalilin samuwar wannan inda babu kafirai da za su sako musulmi a gaba a dalilin kafircinsu za a farlanta jihadi ne ba za a farlanta jihadi ba an farlanta jihadi saboda akwai kafiri kafirin da ya sako musulmi gaba yake ta kokarin ya zai cutar da su uzur alladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir inda ba a samar da wannan da yake yakar musulmi ba sai ina za a samu kuma farlanta jihadi babu saboda kaga a dalilin samun wani abin da Allah baya so ya zama sababi sanadiyya na na, na samuwar wani abu da Allah yake so haka nan yayi misali da almuwalatu fihi wal muadatu fihi ana so ka so mutun dan Allah ka ki shi dan Allah ya za a yi ka ki mutun dan Allah ko ka so shi dan Allah shine idan akwai tauhidi akwai kishiyarsa idan akwai saban Allah akwai da'a ga Allah akwai kishiyarsa saban Allah saboda ka kaka so wannan mai da'a mai bin Allah subhanahu wataala kaka so shi dan Allah wannan kuma da yake saba wa Allah yake kin Allah zaka kishi dan Allah to da babu da babu shi to da wannan farillar ta almuwalat wal muadat lillah ba za ta samu ba saboda ka kaga a dalilin samuwar wani abu da Allah baya so ya zama sanadiyar kuma samuwar wani abu da Allah yake so an fahimta walaula mahabbatuhu li hadhihi al-ma'murat lama qaddara min al-makruh lahu ma yakunu sababan li husuliha ba dan Allah ya fi son waɗannan abubuwan da ya umarni da su ba kamar jihadi kamar alwala'u wal bara ba dan Allah ya fi son su ba to da ba zai kawo wani abin da baya so ba ya zama sanadiyar samuwar su ya samar da abin da baya so dan ya zama sanadiyar samuwar wani abu da Allah yake so to kaga ashe abin da Allah yake so din shine a gaba ba abin da baya so ba barin abin da baya so ba a'a samuwar ma abin da baya so wani lokaci yana taimakawa a samu da ya zama sanadiyar samun abin da yake so wanda duk zai kuma ƙara fito maka da hikimar Allah subhanahu wata'ala ya yi mutane daban-daban khalaqa wallazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min Allah ya halicce ku daga cikin ku akwai kafiri akwai mu'mini inda Allah ya ga dama sai duka mutane duka sai ya yi su mu'minai amma sai ya yi su kala biyu saboda ya jarrabu waɗannan da waɗannan kuma ciki ya fitar da waɗanda yake wato waɗanda za su ci jarabawa inda an yi mu duka iri ɗaya masu aiki iri ɗaya ba za a iya gane waye mai ƙoƙari waye ba masu ƙoƙari duk an yi mu abu ɗaya kuma aka ba mu dama iri ɗaya aka ba mu kuma muna abu ɗaya ta za a iya fidda waliyai manyan abin masu tsoron Allah ba zai yiwu ba zai zama duk abu daya to amma sai aka kawo abubuwa da yawa da su zama sanadiyar jarrabawa dan a gano walimahi sallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafiri a gano a taci waɗanda suka yi suka yi imani mala yace at-tasi'u anna tarkal mahbubi wannan kuskure ne anna tarkal mahzuri al-mahzur ne ba al-mahbub ba a gyara na tara anna tarkal mahzuri ban sani ba duka kowa haka yake mahzur ne anaka yawa to shine daidai munan ya sa anna tarkal mahbubi anna tarkal mahzuri la yakunu qurbatan ma lam yuqarinhu fi'lul ma'muri kuma ka sani cewa barin abin da Allah ya haramta ba zai zama kusanci ga Allah ba matuƙar bai haɗu da aikata abin da Allah ya umarni da shi ba falau taraka al'abdu kulla mahzurin da bawa zai bar duk wani abu da Allah ya hana lam yusibhu Allahu alaihi Allah ba zai masa sakayya a kansa ba hatta yuqarinahu ma'murul iman har sai ya haɗu da abin nan da Allah ya umarni da shi wato imani wa kadhalika almu'min haka nan mu'mini la yakunu tarkuhu lil mahzuri qurbatan ba zai yiwu ba dan kawai ya bar abin da aka haramta ya zama yana ya samu kusanci da Allah hatta yuqarinahu ma'murun niyya har sai abin nan da aka yi umarni da shi wato niyya ya haɗu da wannan barin nashi بحيث يكون تركه لله تيدا زي زنتو يا بر أبن دان الله فافتقر ترك المنهيات في كونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور سيدا من أبن دا الله يحنى أبو بوان دا الله يحنى سنا دا بكاتر أيكة أبن دا الله يكي أمرني دا شي كافن سزمو كسنشي دا الله سبحانه وتعالى ولا يفتقر فعل المأمور من كونه qurbatan wa ta'atan ila tarkil mahdhur amma abinda aka yi umarni da shi baya da bukatuwa zuwa ga barin abinda aka hana domin ya kasance kusanci ko kuma da'a ga Allah walau iftaqara ilaihi da a ce zai bukaci zai yi bukatuwa zuwa gare shi lam yaqbalillahu ta'ata man asahu abadan da Allah bai karbi da'ar wanda ya saba masa ba har abada wa hadha min afdalil batili wannan ba karamar ƙarya bace ko ba kalmar barna ba ce za mu yi sharhin wannan insha Allah bayan an kira sallah to wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in